نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 19 ga watan jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 18 ga watan march shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 95 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغافة تامسا لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibnu taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fassarar malaman farko dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje ma tafarkin kafirai sawa'un waɗannan kafiran zunzurutun maguzawa ne ko ko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi zamu tashi a inda mala yake cewa wa qad qama bi nufusihim anna hadhihi an-nuzura hiya sababu fi husuli matlubihim yana mana bayani akan ainihin wato mutane waɗanda suke yin bakance wanda wannan bakancen da suka yi idan suka ga wani abu ya faru na biyan bukatunsu shi ne ya ce wa ƙad kama benefusihim kuma dama tunani ya riga ya ɗarsa su a zuciyarsu an na hazihin nubura cewa waɗannan alwashai da suke yi hiya sababu fi husuli matsalobihim su ne dalilin samuwar bukatunsu wa daf'i marhubihim su ne dalilin tunkuɗe musu damuwarsu ko abin da ke ba su tsoro وقد أخبر الصادق المصدوق أن نظر الطاعم نظر طاعة الله فضلا عن معصيته alhalin kuwa manzo sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya abin gaskatawa salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ba da labarin cewa alwashi wanda mutum zai yi ma na da'ar Allah na neman da'a fadlan an ma'asiyatihi ballantana kuma alwashi na saban Allah laisa sababan li husulil khair baya zama dalilin samuwar alkhair wa innamal khairu alladhi yahsulu lin nadhiri yuwafiquhu yadda abun yake alherin da ke faruwa ga mutumin da ya alwashi yuwafiquhu muwafaqatan suna yin gamdakatar ne da shida alwashin ma'ana mutumin da ya alwashi sai ya ga wani abu na alkhairi ya faru to duk da haka kar ya dauka sababin alwashin shi ne alherin ya faru a'a an samu kicibis ne an samu gamdakatar ne an samu coincidence ne za ni ce ta tarar da muje ba shine sababi ba kama yuwafiqu sa'iral asbab kamar yadda ake samun dacewa da faruwar wani abu da sauran sababba فما هذه العدئية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب yace to waɗannan addu'o'i waɗanda Allah bai shar'anta su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada izinin ayi su ba waɗanda mutane suke aikatawa koda mutanen sun ga cewa abinda suke nema daga addu'a ya faru to su sani cewa ba wannan addu'a ce sababi ba kar su ɗauka Allah ya karɓi wannan addu'an ne, saboda waɗannan yadda waɗannan alwashi har wanda yake na ɗa'a baya zama sababin samuwar abu, to haka kuma addu'a wata ke ba ta ɗa'a ba, wata ke ta ainihin saɓa wa shari'a ita tafi dacewa kar ta zama sababin samuwar abu. Bal ta jidu kasiran minan nasi ya ƙulu. ya ce amma za ka samu mutane da dama suna cewa innal makanar fulani awul mashhadar fulani awul kabarar fulani ya kubalun nazar za ka ji suna cewa ai wuri kaza ai hubbara kaza ai kabari kaza idan ka yi alwashi a kan shi to za ka ga bukata ta biya ma'ana sai mutum ya zo na ya alwashin cewa idan bukata ta biya zai je kabari kaza ya yanka makabar ko ya sujuda makabar ko ya ziyarci kabarin ta irin waɗannan tunane-tunane na ainihin maguzanci sai ka ji mutane da suke da'awar musulunci suna cewa kuma ai abin yana ci bi ma'ana annahum nazaru lahu nazaran in qudiyat hajatuhu ma'ana sun yi makabarin ko wannan hubbaran wani alwashi idan an biya bukatunsu wa qudiyat kuma bukatun suka biya kama ya qulul qa'iluna kama yadda mutane suke cewa addu'a'u indal mashhadil fulani aw al fulani mustajabun zaka ji sun ce ai addu'a a wuri kaza ko a kabari kaza da zaran an yi addu'a a kabarin wane to kamar yankan wuka ne wannan akwai shi a cikin tunanin mutane tun bayo ba in kana karanta tarihohin mutane musamman a cikin siyaru a alamin nubala ta limamu zahabi zaka ga yana bada labari a wurare daban-daban cewa kabarin wane wali kaza ko shehi kaza ko malami kaza mutane suna cewa ana biyan bukatu a kabar zahabi ya ambaci wannan a wurare da dama na tarihin mutane Allah ya gafarta mishi na da gaskiya abubuwan da malamai suka ga kusuri akan littafin sa shine duk da kaifin basirarsa da kaifin nakadin sa to bai nakadin waɗannan abubuwan ba dai duk inda ya ambaci wani abu da saba wa shari'a sai ya tsaya ya mai da martani amma game da cewa addu'a inda qabrihi yujabu to zahabi baya baya maganganu akan wannan wallahu a'lam bi ma'ana annahum da'aw hunaka marratan zasu ce ai sun yi addu'a wata rana a wajen fara'au asara al-ijaba sai suka ga ta'asirin amsa addu'a bal idza kana al-matlubuna yudifuna qaba'an qaba'a hawaijihim ila khususi nadar al-ma'asiya ce to yadda ma abun yake idan ya zama masu kawo barna suna danganta samuwar bukatunsu izuwa ga wani alwashi na saban Allah ma anna jinsan nazari la asara lahu fi zalika tare da cewa asalin alwashi bai da ta'asiri akan komai bai ta'asiri wajen kawo abu ko janye wani abu lam yab'ud minhum idza adafu husula gharbihim ila khususi du'a bi makanin la khususa lahu fi shar'i da haka ashe ba abu ne da zai zama nesa gare su idan suka danganta biyan bukatun su zuwa ga wata addu'a da ake yi a wani waje wanda shari'a bata ce ai addu'a wajen ba in ya zama suna danganta biyan bukatun su ga alwashi wanda shari'a duk da ta kyamata da alwashi amma bata hana yin shi gaba ɗaya ba ta da nuna kyamatarwa gare shi sai suka danganta faruwar bukatunsu zuwa ga alwashin duk da shari'a kuma ta tabbatar da alwashin bai da ta'asiri wajen biyan bukatun to wanda ya iya yin haka ga abin da ke da mashiga a shari'a idan yana cikin barna zai fi sauki ya danganta abin da bai da manufa a shari'a ko mashiga ya ce shi ke bai mashi bukatun shi kamar kabari din li'anna jinsa du'a'i huna mu'assirun fal idafatu ilayhi mumkina بخلاف جنس النظر لأنه لا يؤثر yace domin ainihin nau'in addu'a asali ita tana da ta'asiri addu'a na da ta'asiri amma alwashi bai da ta'asiri to in ya zama sun dangantawa alwashi ta'asiri kaga min babu aula su dangantawa addu'a ta'asiri duk da sun yi ta ala wajhin ghairu mashru' bi khilafi jinsin nazari sabanin shi ainihin wato alwashi fa innahu la yu'affir shi bai da wani ta'asiri wal ghardu an yu'rada anna ash-shaytana idza zayyana lahum nisbata al-athri ila ma la yu'athiru naw'an wala wasfan fa nisbatuhu ila wasfin qad thabata ta'athiru naw'ihi aw la an yuzayyana lahu yace abinda nake so ka fahimta ya kame karatu in ya zama na cewa shedan ya gabatar wa da waɗannan mutane maɓarnata cewa ya zayyana musu a cikin zukatansu cewa abu kaza na da ta'asiri ila ma la yu'athiru naw'an wala wasfa ya zayyana musu cewa abu kaza zai musu ta'asiri duk da wannan abin bai da ta'asiri din nan bai da ta'asiri kwata-kwata shine alwashi amma shedan ya zayyana wa mutane cewa yana da ta'asiri ko to ya iya zayyana musu ta'asirin wani abu da asalin shi na da ta'asiri shi yafi kusantowa gare su ma'ana addu'a fil jumla ta da ta'asiri alwashi fil jumla bai da ta'asiri to in ya zama abin da kwata-kwata bai da ta'asiri shine alwashi shedan ya iya riya mutane cewa su ci gaba da yi zai taimaka musu kaga ya fi sauƙi ya riya musu cewa su ci gaba da yin addu'a kowace iri ce za ta taimaka musu wajen biyan bukatunsu idkilahuma sai ce kama summa kama lam yakun zalika la itiqadu minhum sahihan fa kadhalika hadha ce to kamar yadda kuma waccan kudircewa game da alwashi na da ta'asiri mummuna aqida ce to haka kuma wannan ma mummuna aqida ce kudirta cewa addu'a a kabari tana da ta'asiri duk da asalin addu'a na da ta'asiri amma yin ta a kabari ne ya bata ta to wannan ma matsala ne izkilahuma mukhalifun lishar'i yace saboda gaba ɗaya abubuwan guda biyu sun saba wa shari'a wa mimma yuwaddihu dhalika anna i'tiqad al-mu'takid anna hadha ad-du'a aw hadha an-nadhara kana huwa as-sababu aw ba'd as-sababi fi husul al-matlubi la budda lahu min dilala daga cikin abin da ke ƙara fito da wannan mas'ala fili shine kudircewa da mutum zai yi akan cewa wannan irin addu'a ko wannan irin alwashi shine dalilin samun bukata ko kuma shine wani ba'ari wani bangare na abin da ya samar da bukatar to irin wannan labudda lahu min dilala dole sai ya zama akwai wani abu da ke nuni zuwa ga wannan aqidar wala dalila ala zalika fil ghalib illa liqtirani ahyana babu dalilin da zai nuna a mafi yawan lokuta bai wuce kawai zuwan su tare da juna ba zuwan biyan bukatar bayan addu'ar ko zuwan biyan bukatan bayan furta alwashin shine dalilin da mutane suke amfani da shi akan cewa ai sai da suka yi addu'a kaza ko sai da suka yi alwashi kaza sannan bukata kaza ta biyu dalili mafi muhimmanci kenan ko a'ani yace ina nufin wujuduhuma wujudahuma jami'an samuwar abubuwan guda biyu gaba ɗaya wa in taraha ahaduhuma anil akhar ko da ɗayan su yayi jinkiri ma'ana an yi alwashin sai daga can baya bukatar ta biya ko an yi addu'ar sai daga can baya bukatar ta biya ta'akhkhara anhu al akhar anil akhar makanan a wurin da abin ya faru ba inda aka yi addu'an abin ya faru ba au zamanan ko kuma lokaci ba sa'ad da aka yi addu'ar ko aka yi alwashin abin ya faru ba مع الانتقاد مع الانتقاد أضعاف أضعاف الانتقاد اقتران tare da ainihin wato samuwar warwarewa warware ninki ba ninkin zuwansu a juna wato su da dama ana samun rashin ma faruwa hakan ya fi yawa fiye da faruwarsa wa mujarradu iqtirani shay'i bi shay'i ba'd al-awqati ma antiqadihi laysa dalilan ala al-ghalaba bittifaqil uqala zuwan wani abu daidai lokaci daya da wani ya zama kuma duk da tana iya yiwa a wasu lokutan ba za su ainihin wato zake tare ba wannan abu masu hankali gaba daya baya nuna cewa dalili ne akan cewa wannan na farkon shi ya ta'asiri wajen haifar da nabi iz idza kana hunaka sababun akhar musamman ya zama akwai wani dalili daban salihun wanda yake dalili ingantacce da zai iya haifar da faruwar wannan abu iz takhalluful athari anhu yadullu ala adamil ghalaba domin kuwa jinkirin faruwa abun ko dan kadan ne yana nuna rashin karfin ta'asirin addu'ar akai ma'ana kamar yadda misalin aka sa mutum wuka ana yanka shi jini zai zo wannan yankawar shine sababi akan faruwar jinin nan ko to idan wukar ba za ta iya ba da jini a daidai lokacin ba sai can daga baya akwai matsala kenan ina fata mun fahimta to da kamata yayi inda da gaske ne alwashi da addu'an nan ta bid'a su suke ta asiri ya zama duk sanda aka yi su da zaran an yi su bukatar ta biya amma ana samun yanayi wanda bukatar ba ta biya a lokacin ko kuma ba ma tabiya gaba daya ko kuma tabiya amma daga baya bayan an bar wajen ko lokacin da aka yi wannan addu'a ya shuɗe to samuwa irin wannan yanayin kaɗai yana tabbatar da cewa waɗannan addu'o'i da waɗannan alwashi ba su da wannan ta'asirin da mutanen da suka ruɗu da su suke riyawa shaɗan ne kawai ke zayyana musu ainihin abubuwa ire-iren waɗannan fa'in ƙila inna takhallufa bi fawati shartin auli wujudi mani'in idan wani ya ce eh jinkirin da ake samu na biyan bukata yana faruwa ne saboda kubucewa wani sharadi ko samun wani abu da ya hana faruwa haka kamar yadda a addu'a ta shari'a lafiyayya da mutum zai yana iya samun jinkirin biyan bukata saboda wani mani'i ko saboda wani ainihin sababi ko sharadi bai cika ba yana iya yiwuwa ko ko wata kaddara ta Allah ko Allah ya jinkirta mishi saboda abin da Allah ya tanadan mishi daga karke ya fi alkhairi fiye da wannan bukata ta yanzu yanzu da yake nema ko wani mani'i na rashin ikina'i rashin gamsuwa da Allah zai bashi ko shakku ko kosawa duk suna ciki mutum ya zama ya samu malal ya gaji da yin addu'a duk irin waɗannan suna iya hana addu'a lafiyayya ta amsu yanzu yanzu gaskiya ne wani zai iya cewa eh to ai ta ma wata addu'a dalilin da yasa ba a ga ta'asirin ta nan take ba saboda irin wannan ne kila sai a ba mutum amsa a ce bali laqtiranu li wujudi sababin akhar a a sai a ce a a fara magana akan cewa zuwan su tare din ya faru ne saboda wani sababi daban wa hadha huwa rajihu wannan shine abin da yake magana mafi rinjaye fa inna narallaha fi kulli waqtin yaqdi al-hajati don mu mutane mun yadda kuma muna gani cewa Allah a kowane lokaci yana biyan bukata wa yufrijul kurbati yana kuma yaya bakin ciki alkurba guda ɗaya kenan alkurbat bakin ciki da yawa bi anwa'in min al-asbabi Allah yana yaye bakin ciki ko ya biya bukatu ta hanyar sabubba daban-daban daban la yuhsiha illa huwa sabubban da Allah yake yaye bakin ciki da su ba wanda ya isa ya kai daga sai Allah ta hanyar wani lokaci Allah ya ɗauki rayuwar wani Allah ya kawo wata mafita wanda ba a taɓa tsammani ba Allah ya kawo wata ainihin karama ga wani wanda yake cikin bakin ciki Allah ya aiko da wanda zai taimaki mutumin da ke cikin kunci ɗin ko bala'i me Allah mutanen da suka shiga cikin kuncin da sun riga sun haƙura da rayuwarsu sawa'un cikin tsoro ko yanayi na bukata ko talauci ko rashin lafiya ko damuwa ko rikici ko tashin hankali ko yaki ko duk wani abu da ke tada fitina ko ya damu bil adama sai Allah ya zo sai sai ya kawo musu ainihin wato yayi wannan bakin cikin da dalilai da sabubba waɗanda ba wanda ya sanya wasu sai Allah wa ma ra'aynahu yuhdisul matluba ma'a wujudi hadha ad-du'a al-mubtada amma ba mu ga aikace Allah yana biyan bukatu idan an yi waɗannan addu'o'i na bid'a ba illa nadiran sai dai daya fa idza ra'aynahu qad ahdatha shay'an idan muka ga Allah ya farar da wani abu fa inna ad-du'a al-mubtadi'a qad wujida wa kana ad-du'a al-mubtadi'u qad wujida kuma ya zama cewa an riga an yi addu'a ta bid'a kana ihalatan kana ihalata hudusil hadisi ala ma ulima min al-asbabi allati la yusiha illa Allah aula min ihalatihi ala ma lam yathbut kaunuhu sababan koda an yi wata addu'a ta bid'a sai muka ga Allah ya biya wata bukata to ya fi dacewa mu danganta faruwan wannan bukatar izuwa ga ɗaya daga cikin sabubba waɗanda ba wanda ya san yawansu sai Allah cewa shine dalili fiye da mu danganta zuwa ga wannan addu'ar da babu dalili akan kasancewa ta abin nan sababin da ke biyan bukata ko mun gane sai mu dauka daga cikin dalilan da Allah ke biyan bukatu waɗanda ba a san iyakarsu ba sai shi wani daga cikin dalilan ne ya ta'asiri yanzu ba wannan addu'ar ta ainihin maguzanci ba ko ta bid'a ba summa liqtiranu in kana dalilan alal illa falintiqadu dalilun ala adami yace to in kuma kace taho wasu tare tsakanin addu'ar da buƙatar sun zo tare wannan dalili ne akan shine illa to rashin zuwa su tare kuma dalili ne akan rashin shi kenan cewa ba illa bane wa huna iftaraqan nasu salasa firaq anan ne sai malamai suka rabu mutane suka rabu zuwa gida uku akwai maghdubun alaihim wa dallun wallazina an'ama Allahu alaihim zaka iya raba mutane dangane da addu'a zuwa ga tafarki uku tafarki na farko fal maghdubu alaihim yat'anuna fi ammatil asbabi al mashru'a wa ghayr al mashru'a akwai waɗanda Allah ya fushi da su waɗanda suke sukan duk wani sababi sawa'un sababin shari'a ta yarda da shi ko ba ta yarda da shi ba wa yaqulna suna cewa addu'aul mashru' qad yu'assir wa qad la yu'assir suna cewa i addu'a wadda shari'a ta yarda da ita tana iya ta'asiri kuma tana iya rasa ta'asiri wa yattasilu bidhalika al-kalamu fi dilalati al-ayati ala tasdiq al-anbiya alayhi salam suka ce kuma wannan zancen yana da alaka da abinda ayoyi suke nunawa dangane da gasgata annabawa ma'ana annabawa da aka gasgata su to hakan na da alaka da abubuwan da suka yi wanda suka yi ta'asiri kuma kamancin haka wadalluna bangare na biyu sune wato batattu yatawahhamuna min kulli ma anna min kulli ma yutakhayyalu sababan suna shiga cikin rudani akan duk wani abu da aka yi tunani zai yiwu ya faru sai su ce kawai shine dalilin faruwa abu duk wani abu da zo cikin tunaninsu game da dalilin faruwar wani abu sai su ce shine dalilin faruwar shi ma'ana in wani ya samu wata tawaya a arzikin shi ko rayuwarsa ko ya shiga cikin wani bala'i idan mutum na da tarihin misali ya taba sukan shehin su ko dariƙar su ko manhajin su ko gunkin su sai su ce kawai ai gunkin ne ya fushi da shi kaga tunanin su ne dan gunki ba yi da ma rayuwar da zai fushi sai su ce ai gunki ne ya fushi da wani shi sa yake zazzabi ko shi sa ya makance shi sa ainihin wato ya talauci ai shehi wane ne ya kyamace shi a zuciya ai wali wane ne ya harare shi bai ji daɗin abin da ya ba kaga duk wani abu da suka raya a cikin tunaninsu zai iya zama sababi ko da zaran wani abu ya faru kawai sai su ce ai shine sababin to wannan sune abbaluna galibin yan dariƙa a cikin wannan tabarkin suke za ga suna mutane kashedi cewa ku tsoraci fushin shehi a tsoraci fushin wali kaza a tsoraci fushin wane kaza saboda in yi fushi ba ma sai ya adda ba mujarradin ya ji takaicinka a rayuwarsa to kawai za ka yi fadawa cikin wani bala'i to wani bala'in da ya same ka wanda hala wani sababi ne daban a rayuwa sababi ne na kafarar zunubai ko kaddara muhattama ko dai wani yanayi da Allah ya daura maka sai kawai a ce a dama ba ya taba yin kaza ba ai dama tun da ya kaza mun san wannan zai biyo baya a lokacin shekarun bayan nan da yan dariƙa suke jin takaicin abubuwan da ake musu a ƙasar nan ba kankani ba kamar shekaru talatin baya da makamantansu duk wani abu da ya fara ɗan izala cewa suke alhakinsu ne an mai sata rumfar kaso shi ta ƙone matar shi ta yi ɓari ya yi sai kaya ya yi asara duk wani abu da ya fara kai hatta ciwon kan ya same sai su ce ai wali ne ya fushi to waɗannan dalluna kenan jama'a wa in kana yadkhulu fi dinil yahudi wan nasara wal majus wa ghairi duk da waɗannan abubuwan suna shiga cikin addinin yahudu da nasara da maguzawa da makamantansu wal mutakayisuna min al mutafalsifa da kuma wanda suke ganin suna da zurfin tunani sune al mutakayisuna asali al kayyisu shine mai basira mai zurfin tunani to almutakais wato wanda yake fito da kanshi a matsayin yana pretending cewa shi mai basira ne kamar almuta'alim mai shiga rigar malamai haka almutarazik mai shiga rigar masu kuɗi ina fata an fahimci wannan shine tazahuri da abu to haka almutakais wanda yake kokarin ya bayyana cewa shi yana da kwakwalwa da tafi ta mutane ko da a hakikanin al'amari ƙarya yake galibi 'yan falsafa su ne masu wannan irin waɗannan 'yan boko namu na yanzu da suke ganin abin da suka sani a boko ya ba su dama su zama authority ha a addini wanda a bokon ma wannan abin da suka sani bai ba su dama su zama authority a wajen fil ɗinsu ba ma'ana idan mutum ƙwararre ne a economics to wannan ƙwarewar a economics bata ba shi dama ya zama ƙwararre a linguistics ba ƙwararre a linguistics wannan ƙwarewa bata ba shi dama ya zama ƙwararre a agronomy ba wanda ya ƙware a pathology wannan ƙwarewa bata ba shi dama ya ƙware a political science kowa da inda ya ƙware kuma a cikin ma wannan farfajiyar akwai wani ɗan lungu da inda ya sani kawai ke amma sai ka ga saboda mutum musulmi ne shi ɗan boko ta yi sanda yake makarantar boko ya yi kishin musulunci sun yi mss sun tabbata da tarzoma a makaranta aka kulle ta saboda ta fito tsirara da irin wannan rigingimin su suke yin su da tsabaragen kishin addini kawai to yanzu tunda yana yawan karance-karance yana zuwa tarurruka yana bibiyan abubuwa da suke faruwa a yau da kullum sai ya ɗauka shi ma ya da authority da in malami ya yi magana sai ce ba haka bane wannan zalunci ne a cikin tunani da ma wannan ba daidai bane kuma ya saba wa training din da aka muku ya koyan boko zangayi ne literature din da ke cikin littafan musulunci babu wani fannin boko da ke da irinsu kakaf babu shi ma'ana yanzu a tattara dukkan rubuce-rubucen da aka yi a kan economics ba su kai a kwatanta su da rubuce-rubucen da aka yi akan wani lungu kwaya ɗaya na addinin musulunci ba misali a ce usulul fiqh kawai ko musalahul hadith kawai ko tarihi kawai ba musuluncin ma gaba ɗaya ba wani waki maganar da tattafan wani fanni kowanne ne ma saboda ana samun wata kabiya ce da mal albani marga ya shafa da Allah ya gafarta mishi shine duk mutumin da yake kishin addini amma kuma bai karanta addini ba to ɗayan biyu ne imma idan ustazai ne dangin mu to tendency ya fi yawa akan yayi zafi har ya zama kamar ba khawariji ya dinga ganin kowa batacce ne kowa kafiri ne kowa fasiki ne kowa bai iya ba saboda bai yi karatun da ya kamata ya seta wannan zafin ba imma kuma ɗan boko ne wanda yana da wani background a wani karatu can daban wannan karatun zai dinga haimana zai dinga danne tunanin shi na addini shi kuma sai zama murji sai zama komai yana ganin a sassauta a sassauta a sassauta har a lalata addini to galibi yan boko na haka suke yan zaka ga da zaran wani malami ya fito ya magana ko ya faɗi wani zance ko ya bada wata fatawa sai ga 'yan boko suna ta rubuce-rubuce suna cewa ba haka bane kuma cewa ba hakan nan bane da irin surutansu kawai na ƙira waƙala babu aya babu hadisi babu maganan malaman farko babu maganan malaman baya kaga wannan jama'a zangayi ne shike kake samun ake samun a cikin su irin wannan almutakayi suna da almutafalsifa sune zaka ji a ce musu wai intellectuals wai social analyst social critics da duk sunan da ake ba su let them be su je su yi duk wani abu da za su yi a cikin farfajiya inda suka sani amma bai kamata su shigo kuma gidan malaman musulunci ba misalin nan daga cikin abin da malam albani na mai sha faɗa su ko malamai akwai buƙatar ya zama sun iya muƙabalantar zamaninsu da daidai zamanin ma'ana sun iya meeting up na challenge ɗin daga cikin abin da ya sa 'yan boko suke rena yawanci mai 'yan arabiya in suka samu baka iya ingilishi ba baka iya lissafi ba baka iya wani abu na boko ba zai su ga ai kai ba komai bane saboda su kuma abin da suke gani kenan kawai daraja in suka same ka abin da ake cewa malan zalla arabiya ce kawai zalla to akwai saukin sirena ka za su ga ai kai baka iya irin nasu ba duk da su ma ba su iya irin naka ba ta yi kuma abin da ka sani nisbar abin da ka sani a cikin nasu ya wuce nisbar abin da suka sani a cikin naka alal akal watakila kai zaka iya an yi magana da turanci ka fahimci me yake nufi zaka iya cika caki a banki zaka iya yin signature da makamantansu amma wani ba zai iya rabin bismillah ba ba zai karanta fatiha daidai ba a sallah kaga nisbar abin da kai ka sani a cikin bokon shi a matsayin ka na jahili a boko yafi nisbar abin da shi ya sani a cikin addini wanda kuma an aka kwatanta gravity na hadarin kai da baka san addini ba ka fa zama cikin hadari fiye da wanda bai san boko ba in har ma yana cikin wani haɗari kai da baka san addini ba wanda shine za a maka hisabi akai a lahira kai kake cikin haɗari amma saboda an riga an juya mawazin na rayuwa ma'aunan da ake gane suwaye mutane a rayuwa sun riga sun juye ra'asan ala akibin saboda an riga an yi commercializing ilimi da aka ana ganin wane ne ya samu ilimin da za a girmama shi shine wanda ilimin ya kawo mishi dukiya da mukami a duniyar nan to kuma sai aka waye gari ilimin da ke kawo dukiya da mukami shine ilimin boko da haka ba a ganin girman ilimin addini shine asalin sirrin abu tunda ilimi ya zama commercial commodity abin da ake neman rayuwa ta duniya da shi to da haka har a cikin 'yan bokon yadda suke girmama junansu kowa ana girmama shi ne da gwargwadon mindset na cewa irin ilimin da yake da shi ya da ta'asiri wajen kawo mai arziki ko mun gane da ko a cikin university ɗaliban da ke karanta medicine misali da architecture da engineering da law irin wanda ake cewa professional courses suna jin kansu a matsayin wasu superhuman beings fiye da masu yin single honor fiye da masu karanta education fiye da masu karanta languages fiye da masu karanta religious studies da sociology da wane ne saboda su suna ganin dabaran sun gama likitoci ne su injiniyoyi ne su site engineers ne da makamantansu ko a cikin bokon kanshi me yasa ake ganin a makarantar boko ake ganin wanda ke karanta likita ya fi wanda ke karanta ba ko BSc Ed Biology malamin biology me yasa ake ganin Allah sarki wannan kawai ya shiga uku biology kawai zai ta karantawa har ya mutu am wancan da yake karanta medicine ta yi suna haduwa suna yin course iri ɗaya ba akwai course din da ke hada su amma ana ganin shi wancan da ke karanta medicine shi da kanshi yana ganin yafi wannan shi kuma wannan shi da kanshi yana ganin bai kai wancan ba duk me kawo wannan asalin tunanin cewa an gama kuɗi za a samu kuma in an gama wanda zai medicine ana sa ran ya fi samun kuɗi fiye da wannan yawa marketable ana neman wanne ne cost da is marketable wanda yake yana da ainihin yana da nauyi a labor market wanda da zaran ka gama kawai za ka samu abin yi to shine kaga a cikin bokon kanshi kenan sai kuma ka ɗauko wannan ƙabila sai aka wata cikin musulunci da haka hatta a musuluncin waɗanda ke zuwa su karanta musulunci a jami'o'i sai ana ganin su suke da mustaqbal fiye da wanda suke karanta shi ba a jami'o'i ba su kansu waɗanda suke yin karatun wanda suke cikin jami'o'in sun faɗo shi da muhimmanci akan wanda suke yin abin misali yanzu mu yanzu a nan tunda babu attendance babu CA babu jarabawa sai wanda kawai yake dan Allah shi kare yake zuwa ko kuma yake da wata manufa dai wallahu hasibu amma yanzu wannan ajin da aji ne a 300 level a islamic studies kowa zai zo saboda za a dauki attendance bayan wata uku za a yi jarabawa jarabawa ne ta kuma za ta haifar da mai zai biyu baya bayan ana kallon abin da za a samu na cewa ibada bane duk wannan shine bata tanan da aka mutane jama'a yana daga cikin brainwashing da aka yi mana kuma sai muka karba kawai dole sai mun dawo hayyacin mu game da karatun addini cewa ibada ce kamar yadda sallar da muke yi a zahar la'asar magariba isha asuba kullun dinnan ba ma tunanin wani mutum ya samu a attendance a wurin Allah kawai muke nema to haka ya kamata mu dauki karatu na addini ko a ina kake yin shi sawun a jami'a kake yin shi ko a makarantar zaure ko a majalisi na tsakanin magariba da isha ko a gun wani malami ko saurare kake a cassette ko a ina ne kamar idan kana karatun alqur'ani sawa'un tafsiri ake yi hadda kake muraja'a kake sallar dare kake yi a kasa kake saurare duka dai qur'ani ne kuma duka ana fatan kana nema abin da ke wurin Allah ne to haka ya kamata mu dauki ta addini jama'a almuhim ya kamata ƴan boko su san matsayin su su san cewa malaman addini shugabanni ne a cikin al'umma suna daga cikin ulul amri da Allah ya ce ulul amri akwai ulul amri masu rike da mukamai akwai ulul amri masu rike da zukatan mutane to sune malamai amma kawai kowane dan boko saboda ya dan yi wani digiri kwaya ɗaya biyu ya samu wani dan ainihin mukami ana sa mai a jikin sunan shi sai ya dauka wannan ya bashi ya ba shi wai a haliya ya ba shi qualification na duk abin da malamai suka fara yana da cewa a kai suka ta ganin rubuce-rubuce na ban takaici da ban haushi mala da faɗan maganganu munana akan ainihin addinin musulunci kuma duk da sunan musulunci wannan kuma duka daga 'yan boko musulman mu 'yan arewa su suke wannan haukan 'yan kudu galibi kiristoci da makamantansu duk da faffastocin nan macuta ne barayi ne wasunsu mazinata ne suna kwace kudin al'umma su azurta kansu amma mutanen da ke cikin congregation din ba sa musu wannan rashin kunya a cikin congregation din kuma akwai manyan yan attajirai akwai manyan farfesoshi akwai yan boko akwai manyan ma'aikatan gwamnati wasu ma har da gwamnoni da kwamishinoni zaka gansa a waɗannan majami'u amma dukansu ba sa yi ma waɗannan limamai na coci irin wannan rashin kunya da yan boko suke malamai arewa nan to da ya kamata yan bokon arewa su tsoron Allah su gane cewa abin da suke ba daidai bane wani dan bokon kuma zaka ga shi bai iya tolerating fa dan boko dan uwan shi ma ya mai raddi mai iyawa zuciyar shi tana kuntatuwa idan aka ce abin da ya ba daidai bane amma kuma ya tsallaka fil din shi ya shiga na wani yana magana akai yana magana a madadin Allah Allah ya shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wal mutakayisuna min al mutafalsifa yuhiruna zalika ala umurin falakiyya waɗanda suke masu ƙoƙarin nuna suna da basira daga cikin masu aiki da falsafa su suna cewa ta'asirin abubuwa da ke faruwa yana komawa ne zuwa ga wasu abubuwa da ke da alaƙa da falaki da ke da alaƙa da taurari cewa daidai tauraro kaza ko lokaci kaza ko yanayi kaza shi ke kawo faruwan abu ko rashin faruwarsu wa kuwan nafsaniya da kuma taurin rai wani abu za su ce kawai taurin zuciya ne da taurin rai wa asbabin tabi'iyya da kuma sababba na ɗabi'a su a gurinsu duk abin da ya faru na cuta ko waraka ko tsira ko halaka ko wani abu za su koma da shi ne zuwa ga tsuran sababin da ya faru da abin ko zuwa tsuran ainihin wato ƙarfin rai da ya tabbata ga mutumin da ya aikata abin ma'ana da za a samu wata mata ta shiga cikin wani yanayi a naƙuda wanda a iya lissafinsu suna ganin wannan mata mutuwa kawai za ta yi sun gama gwaje-gwajen su suka kawo mutuwa zati ta yi wannan matar ko mijinta ko wannan kusa da ita ya yi wata addu'a da tsabar ikhlasi sai Allah ya karɓi wannan addu'a sai ya farraja mata to su ba za su ga wannan ba za su ga cewa ai dauriya ce da ita ko kuma ai magani kaza da suka bata shine kada ya tasiri ko mun gani shi sa suna da abubuwa da dama yanzu misali a asibiti zaka ji ana cewa fiba sai a ce of unknown cause ai ta gwada yaro zazzabi babu malaria babu typhoid babu kaza kuma kullun zazzabi daga karshe sai su ce to wannan zazzabi ne da ba san sanadin shi gaskiya ne ba san sanadin shi ta yi zazzabin nan sirul marad ne a jikin wannan yaro ko wannan mata ta yi yana iya yiwuwa ta yi kuma wani abin ne da su ba su san shi ba musamman da likitocinmu na nan lokal likitocin waɗanda suke da kuncin ilimi akan likitancin ma me suke me suke yi in banda zama a medical school kawai su shanye karatun su rubuta jarabawa su ci shikenan fa sai su zo su ta mutane kwambo cuta da dama ba su san kanta ba cuta da dama wasu masana da suke a gefe wanda suke bincike a wasu fannoni na kimiyya sun fi waɗanda ake cewa likitoci sanin cutuka a ƙasar nan ga gaya wa kowa wannan without apology to any medical doctor akwai waɗanda suke wasu wato suna da alaƙa da kimiyya amma su ba qualified doctors ba ne wala sun fa mafi yawan likitocin nan sanin cututtuka mutanen da suke irin wasu a cikin agric wasu a cikin pharmacy wasu a cikin microbiology ko biochemistry ko a ire-iren waɗannan wuraren pathology da waye waɗannan dai fannoni da suke da alaƙa da rayuwa ta ɗan adam ko sauran tsirrai ko sauran halittu za ka ga abin da suka sani game da ilmomin kimiyya da da magunguna da cututtuka da halittu wala ya fi abin da mafiyar likitocin nan suka sani to yaushe za ka yi magani na zuwa gani baka sabon da kake magana akai ba kawai kawai ta kalidanci ai an koya mana cewa duk zazzabi kaza ko ga abin da zamu rubuta shikin ko yayi ko ba yi ba oho to ire-iren waɗannan biye ma asbab kawai da kuma wato wani abu makamancin haka shine iya ilimin su ya duruna haulaha wala ya adiluna anha duka kai kawansa akan nan ne ba sa wuce nan sam ilimin su baya wuce nan kashi na biyu kenan ko wa ammal muhtaduna sai kuma waɗanda suke shiryayyu Allah ka samu a cikin su fahum la yunkiruna ma khalaqahu Allahu min alquwa wat tabaa fi jami'il ajsami wal arwah wanda yake a cikin shiriya shi baya inkarin abinda Allah ya halitta na ƙarfi da ɗabi'a a cikin dukkanin jikkuna da arwahu wato da rayuwa da Allah ya halitta dukkanin dan adam ko aljani ko wata dabba ko tsiro da Allah ya halicce su musulmi wanda yake kan shari'a baya inkarin akwai wata ɗabi'a da Allah ya ba wannan abu akwai wani ainihin wato kudura da Allah ya ba wannan abun ta kare kansa ta ainihin iya neman abincinsa ta iya tunani ta iya tsara rayuwarsa duk babu wanda yake inkarin wannan idil jami'u khalqullah domin gaba ɗaya halittun Allah ne lakinnahum yu'minuna bima wara'a zalika sai dai su shiryayu suna da imani da abin da ya ɗarsa su ya ɗoru akan ɗabi'a da ƙarfin nan na halitta min ƙudratillahi na ƙaddara Allah allati huwa biha ala kulli shay'in qadir ƙaddarar da Allah ke da iko akan komai bayan ikon da ya ba mutane liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una kaga Allah ya ba mutane mashi'a na su yi abu ko to amma wannan mashi'ar tasu tana gudanuwa ne karkashin mashi'ar Allah Allah ya ba mutane kudura ta bin asbabu dan su yi abu kaza ko to amma asbabu din su kadai ba sa iya ta'asiri sai Allah ya ga dama da kudurarsa abu cuta kaza Allah ya ba mutane dama su gane ɗabi'arta kuma ya ba su dama suka yi ilimi suka gane ga wani abu a cikin ɗabi'a da zai iya kawo ƙarshen wannan cuta sai suka yi shi a matsayin magani to yanzu iya wannan da suka yi bin kuwa ta basira da Allah ya ba su da sababi na ƙera maganin da Allah ya ba su ilimin shi ko waɗannan su kadai ba su canza abin da Allah ya nufi ba idan Allah ya nufata sai wannan maganin sai ya ta'asiri sai a warke idan Allah bai nufata ba sai a sha maganin sai a kiwarkewa Allah ya ba mutane basirar su fita su kasuwanci su noma su kiwo ya kawo kuma sabubban da ke haifar da samu wannan abu an yi kasuwanci a samu riba in an yi noma a samu abinci an yi kiwo a samu nama da madara da sauransu amma Allah ya ga dama sai a yi shukar a yi noman sai amfani ya ƙin kyau ga ruwan ga takin ga noman ga komai sai a ƙici riba ko a tafi kasuwa sai ba a samu riba da aiki nema ba duk Allah a aikace muna ganin wannan aiko a aikace sai ga gona ga makwabcin gona wannan ya samu amfani wannan bai samu ba ruwa iri ɗaya aka musu lokaci guda suka shuka irin taki ɗaya suka saka a damuna ɗaya a gari ɗaya irin al'adan noman garin iri ɗaya kai a cikin gona guda ma ta mutum da ya sai wani bangare yayi wani bangaren bai yi ba duk saboda mene saboda akwai kudura Allah da take wara'ar asbab akwai ta transcendental power wanda take sama da dukkan waɗannan asbabu din to wannan shine imanin musulmi na gaskiya cewa duk abin da kai fattabi sababa kai dai ka bi sababi kawai bayan sababi kuma sai ka dogara ga Allah shi ke yin sauran Allah ya tsara cewa sai an sadu tsakanin mace da miji saduwa aure sannan za a ɗau ciki a haihu idan Allah ya so sai a yi ta saduwa sai a ƙi ɗaukan ciki sai a ƙi ɗaukan cikin kuma a je a gwada komai a ce sperm count lafiya lau kaza lafiya lau tana da lafiyayyen monthly cycle sai a ƙi haihuwa Hammadu dan Salama ɗaya daga cikin malamai a cikin atba'u tabi'ina yayi aure ya fi so 70 bai taɓa haihuwa ba tsawon rayuwar shi ya auri wannan sarabu ya auri waccan amma bai taba haihuwa ba kuma ba a taba ba da labarin cewa yana da ta cuta za ta mai da shi wato important ko wani abu ba irin wannan yana faruwa Allah sai ya ga dama ya bayar ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u az-zukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan sai ya ce mene kuma wa yaj'alu man ya sha'u aqima wanda ya ga dama kuma ya mai da shi aqim wato ya mai da shi ba karari ba yi da ɗa ba yi da zurriya to kaga waɗannan duka ishara suke zuwa ga mene ga wata ƙudura ta Allah wadda take da haimana akan asbabu kenan musulmi abinda ake so yayi yayi al-akhdh bil asbab din domin Allah ya umurce shi da yin haka saura kuma sai ya jira ainihin kaddara Allah Allah bai yadda ka zauna kadai ba ruwanka da asbabu ba tun daga asbab tabi'iyya da kuma asbab shar'iyya su addu'a din da sauransu kalli uwar annabi isa da take cikin kunci da fa'aja'a hal makhadu ila jiz'in nakhla duk ya mace ta san wahala da naƙuda da take kawowa da sauransu da bala'in da ke cikin ainihin zafin haihuwa Allah yana so ya bata abinci amma sai da Allah ya mata ishara zuwa ga al-akhdh bil asbab da yace mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza dabino ku tattara dabino jama'a jinoyin shi ba lafiyaye mutum ma yace girgiza shi balantana mace me naƙuda amma da haka Allah ya ce mata ta girgiza din saboda mene saboda al-akhdh bil asbab inda Allah ya so sai ce kawai ta zauna kadai abinda yasa dabinan yayi na tusaqid alayki rutaban janiyan Allah zai iya mata isqat din ba tare ta girgiza din ba amma saboda al-akhdh bil asbab Allah sa ta girgiza jibi annabi ayyuba bawan Allah ne annabin Allah Allah ya dara mishi cuta da sai dai shekarar 12 ko 18 bisa bambancin riwayoyi al-imam tabarani ya fitar da riwaya akan 18 in ba na manta ba cewa yayi cuta waɗannan shekarun amma sai da ya ta'addu'a tukunan sannan Allah ya warkar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bada'in Allah da aka mishi sihiri wai da bukhari ya ruwaito daga Aisha radiyallahu anha tace sai da manzo Allah yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a inda Allah ya so tun farko sai hana sihirin ya kama shi Allah ya aiki da wallahu ya asimuka minan nas in Allah ya so sai ya assame shi daga wannan cutarwa Allah bai mishi wannan ba ya bari asirin ya kama shi da kuma Allah ya so kafin ya addu'a Allah zai iya yaye mishi amma duka saboda al'akhd bil asbab tarbiya ake wa mutane sai da ya ta'addu'a yayi ta yayi ta sannan Allah ya yaye mishi kuma da Allah tashi yaye mishin ba kawai waye gari Allah ya yaye cutar ba a Allah ya nuna mishi a mafarki ne abin da ya kamata a yi asbab din a aikace a je a tone a cire a warware ko mun gane zama to haka ya kamata mumini ya zama ya tashi ya kwazo iya abin da zai akan neman ilimi neman rayuwa neman lafiya neman tsira da sauransu saura kuma shi dogara ga Allah ya dauka cewa waɗannan abubuwan yayi iya abin da Allah ya umarce shi ne saura kuma Allah ne ke yi ainihin wato aiwatarwa idan Allah ya aiwatar sai ka gode masa idan ma Allah bai aiwatar ba zaka ci gaba da gode masa kuma kai hakuri akan cewa to Allah ne bai ga dama ba a rayuwa zaka ga mutane sun yarda da shi wannan a rayuwa idan mutum yanzu ya ga ya budurwa yana so ya aure ta ba zama kawai ke ta tunanin shikenan za ta zo ta zama matar shi ba shine zai fara tunanin ya sunanta ina ne gidansu wane ne waliyinta ina zai samu lambar wayarta ko akwai wani ina ne islamiyyarsu zai fara neman al'asbabu baya ma shakka waɗannan asbabu ɗin ba zai zauna ne kawai shi kenan a dankalin angonsu yana jira ta zama ta shi ba sai al'akhdu bil asbabi ya kai ya kawo ya tsara zantuttuka ya aika da su a wasiƙa ya aika da ɗan saƙo ya yi kyauta duka wannan mai al'akhdu bil asbabi ne to haka ake so game da addini game da ainihin addu'a da sauransu mutum ya yi al'akhud bil asbab wannan shine hanyar almota duna ya ce wa min annahu kullu yawmin huwa fi sha'an da kuma kasancewa Allah kullun yana cikin sha'ani wa min anna wa man annahu ko kullu yawmin fi sha'anin da Allah wanda kullu yake cikin sha'ani wa min anna ijabatihi li'abdihi almu'min kharijatun an quwwati nafsi kuma mutun ya gane cewa wato amsa bukata da Allah yake yi bukatar ta fi karfin shi bawa ta fita daga kudurar bawa wa tasarrufi jismihi wa ruhi kuma bukatar ta fi karfin jujjuyawar jikinsa da ruhinsa wa bi anna Allah yakhruqu al'adati li anbiya'i kuma Allah idan ya so yana iya wato keta al'ada ga annabawansa abinda ake da al'ada a nan abinda aka saba gani Allah yana iya yi ma annabawan shi sabanin haka kaman ikatarabatis sa'atu wan shaqqal qamar wannan tsagewar wata ya an saba ya saba al'ada dabbatu naqatu salih fitowarta da halitta ta saba wa al'ada haka sanda annabi Musa mai cinye macizai na ƙarya da hannun shi da in ya buga a dutse sai ya ya haske ya fitar da kawunan famfo amin da makamantansu duk waɗannan khawariqul ada ne Allah yana wa annabawan shi khawariqul ada annabi Isa da ke tada matacce da yake hura matabo rai da makamantansu li izhari sidiki Allah yana musu haka ne dan ya bayyana gaskiyar su wa li ikramihim bidhalika kuma dan Allah ya girmama su da yi musu haka wa nahwi dhalika min hikami da dai wasu hikimomi na Allah ire-iren waɗannan wa kadhalika yakhruquha li awliya'i haka nan kuma Allah yana iya keta al'ada ga waliyansa majibintansa taratan wani lokaci lita'ayidi dinihi bi zalika Allah yakan yi haka ne dan ya karfafa addininsa ba wai ya karfafe su su ɗaiɗaiwa ba a'a za su zama wakilai ne na karfafa addininsa sai Allah ya keta al'ada wajen basirar da zai ba su ko taurin rai da zai ba su ƙarfin zuciyar yin aiki ko wani abu da zai faru a ɗabi'arsu ko tsawon rayuwarsu ko juriyarsu da Allah yana wa malamai wannan yana ma kwamandojin yaƙi yana ma shugabanni yana ma ainihin dattawa a cikin musulunci tun a cikin sahabbai an samu ire-iren waɗannan sai Allah ya ba wa wani dattijo cikin sahabbai basira ta fita sauran irin sayyidina Abubakar maganganun da ya faɗa da tunane-tunanen da yayi wanda suka gyara al'amarin musulunci musamman bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka dawo da al'amura suka zauna daidai wana daga cikin walicin shi walittaka ba wai kawai hawa buzu ka tashi bane ba shi bane kare galibi wannan yakan zo daga sihiri ne ba taurin zuciya irin na sayyidina Umar da ainihin juriyarsa da yadda Allah ya yassare mishi zurfin tunani har manzo Allah yake cewa da zai yi a samu wani annabi a bayana da Umar ne to wannan ma walittaka ce haka in ka bi wasu malamai zaka ga malami sai ka ji a tarihinsa da irin basira da ilimin da Allah ya bashi an tabbatar wannan ilimin ya fi ƙarfin abin da ya koya to irin wannan ne kharqul ada ne imamu shafi'i da ake cewa duk littafi da ya karanta kawai ya haddace cikin dare guda ya haddace muwadda ta imamu malik to kaga wannan khariqun ne lil ada ina fata mun gane khariqun ne lil ada haka irin ibnu taymiya wannan kaga irin dimbin ilimin da Allah ya bashi da saurin rubutu da Allah ya masa wannan ma khariqun ne lil ada littafin hamawiya tsakanin azhar da asr rubuta shi haka abin nan aka samu khatib bagdadi ya koyi karatun bukhari gaba ɗaya bukhari karima ta biya mishi bukhari tsawon dare a zaman mina ana aikin haji daga aka yi sallar isha kafin asuba an koya mishi duka bukhari to ga duk wannan khawariqul ada ne ko Allah yana wannan ga malamai ga sarakuna akwai sarakunan da suka yi jihadi jihadi ba a taba cin yaki nasara akan su ba tayi an fi su shiri an fi su yawan makamai amma sai Allah ya ara musu wannan damar Allah yana haka dan su daga addinin sa Allah yana ba mutu wani wani shugaba ko wani malami fasahar yadda zai ta karantar da mutane da sasa akan hanya to duk wannan yana cikin khawariqul ada haka Allah sai ba wani dukiya ta wuce kimar abinda ake samu ga magari shi kuma sai ta aikin alkhairi da ita ta aikin alkhairi ta duk wannan yana cikin khawariqul ada ma'ana kada mu kunta tunanin mu akan cewa an ce khawariqul ada kawai shine mutumin da in ka gaita da shi zaka ji hannun shi kamar ka saka hannunka a cikin furishi ta yi ma kankara ce aljihun shi yake tabawa ko mun gane yau ko kuma wanda kawai yana zaune da ya waiga sai sai aga kwanan tuwo a ajiye ta yi aljanu da suke kawo mashi kwanan tuwon nan duk wannan yana iya faruwa ga mutane malam ya ci gaba da cewa a li'izhari wa qad yukhriqu kadhalika yukhriqu hali awliyaihi li ta'yidi li tarata li ta'yidi dinihi bidhalika wa taratan ta'jilan liba'adi sawabihim fid dunya wani lokaci kuma Allah yana gaggauto musu da wani ladan wani aikin su ne dan su dana shi tun anan duniya wa taratan in'aman alaihim bi jalabi ni'ma wani lokaci Allah ya musu ainihin ni'ima ya kawo musu wata ni'ima aw daf'in naqma ko Allah ya tunkuɗe musu wani bala'i wal ghairi zalika ko dan wani abu makamancin haka ma'ana Allah ya iya baka wata ni'ima a duniyan nan ya iya baka wata falala sakamakon aikin alkhairi da kake ne Allah yana so ya baka hasana anan kuma ya baka wata alahira ko ya zama Allah ya maka haka don tunkuɗe wani bala'i saboda Allah yana so ka ci gaba da yin wani aiki da kake masa sai ga mutum an yi hatsarin mota shi kamar ba a cikin mota yake ba a rasa mata ina ya fita kama irin da wasa suke cewa sai a ce mala'iku ne suka cire shi ba ka wasa suke ce ba wallahu alam ta yi mala'ikun ne ta yi kuma ba haka ba ne sai a ce mala'iku ne suka cire shi a cikin mota shi kan shi zai kasa ba da labarin yaya aka ya fita a cikin wannan tsautsayin lami lafiya to duk irin wannan Allah yana yi wa yu'minuna bi anna Allah yaruddu bima amarahu min al-a'mali as-saliha wa ad-da'awati mashru'a sannan mutanen kirki al-mutaduna sun yi imani da cewa Allah ubangiji yana iya tunkuɗe musu ta hanyar abin da ya umurce su na ayyukan kirki da abin da ya umurce su su yi na addu'ar da ya shar'anta Allah na iya tunkuɗe musu ma ja'alahu min quwal ajsami wal anfus abin da Allah ya sanya wa wasu jukkuna da wasu zukata na ƙarfin cutar da su sai a sai a yi nufin cutar da su din sai Allah ya tunkuɗa cutarwa saboda su kuma suna addu'a wala yaltafituna ila al-awham allati dallatil adillatil aqliya su mutanen kirki ba sa komawa zuwa ga rudanin da dalilai na hankali suka haifa ma'ana yanzu misali mu dauka kamar Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ba sarkin zamanin karfi da sultani zai hukunta shi ya sa an kamo shi an dauro shi an taho da shi ka ba shi garin kawai ya adda ya ce Allah kar ka gama fuskata da wani sai Allah ya juya abu addu'ar da yayi yanzu da biye da yawa Allah sai ta tasiri akan karfin da wancan yake da shi sai aka waye gari mutumin ya mutu sarkin ya mutu mut ba ce Allah ka kashe shi ba haka Sufyan al-Thauri da ya ji labarin ga Abu Ja'far nan ya aiko da cross a zo Makka da an kama shi a kere shi ya je dafa Ka'aba ya addu'a ya ce ya Allah ka cece ni Abu Ja'far Mansur bai iso garin nan ba ya mutu da aka sai al'amarin ya canza gaba daya wannan me ya faru canza wata kuwa da Allah ya ba wani saboda addu'a da wani bawan kirki bawan Allah da kirki wannan da yazo ya rike makami ya ritsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ruwa zai tare ka wa zai kwace ka yanzu manzo Allah ya ce mishi Allah ne zai kwace kamar an kade hannun shi sai takubin ta fadi ta fado ka hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kuma yanzu wa zai kwace ka ina fata mun gane sai ya ce su mutanen kirki ba sa juyawa zuwa ga dalilai na hankali da mutane 'yan duniya ke aiki da su au shar'iyya ala fasadiha ko dalilai na shari'a amma lalatacciyar shari'a irin na 'yan dariƙa din nan wala ya'maluna bima harramatu shari'a kuma ba sa aiki da abin da shari'a ta haramta ba sa yin sihiri ba sa bokanci ba sa alwashi na sabo ba sa yin ainihin addu'a a kabari duk ba sa yin wannan wa in zanna anna lahu ta'siran ko da kuwa ya ɗarsa cikin zatansu cewa i wannan abun yana iya yin ta'asiri yanzu sihiri tabbas yana iya yin ta'asiri amma ta'asirin da yake da shi bai halasta ma ka ce bari ka je kai ba da gaske ne ana iya mace sihiri ta so wani da gaske ne ana iya mutum sihiri a sanya mai cuta ko a talauta shi ko a lalata rayuwarsa ko ta 'ya'yansa duk ana iya yi amma bai halasta wani ya je ba ta'asirin bai halasta wani ya je ba kamar yadda ta'asirin abubuwan da suke na fasikanci da maguzanci da shari'a ta hana ai suna da ta'asiri alal misali masu shan giya suna jin dadin ta qur'ani ma ya ambaci cewa tana da wani dan amfani me yin sata in yaje satan zai samu dukiya ya biya bukatunsa to wannan biyan bukatar da zai samu daga shan giya ko zina ko caca ko wane ne bai halasta mai yaje ba matsayin shi na musulmi wa amma al-ilmu bi ghalabati sababi falahu turqun fil umuri shar'iyya yace ilimi game da sanin cewa sabubba suna iya ta'asiri sirrin jaye to yana da hanyoyi da shari'a ta bayyana kama lahu turqun fil umuri tabi'iyya kama yadda yake da hanyoyi a cikin abubuwa na ɗabi'a ma'ana akwai yadda ake samu yanayin da sababi zai ta'asiri akan abu a shar'ance da kuma a ɗabi'ance min ha alittirar daga cikin awon da ke sanya dalili ya faru wani abu ya wuce ya faru saɓanin ɗabi'a akwai alittirar shiga ƙunci da buƙatuwa fa innan nasa lamma atashu wa ja'u ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan kaga mutane da suka shiga cikin yunwa da kishirwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama fa akhadha ghaira marratin ma'an qalilan an samu yanayin da ba so daya ba ba so biyu ba manzo Allah zai ɗebi ruwa dan kankani fa ba'a yadahul karimata fi sai sanya hannun shi mai albarka a cikin ruwan hatta fara ma'u min baini asabi sai a ga ruwa yana tsatsafo daga jikin yatsunsa wa wada'a yadahul karimata fi ta'am haka ya sanya hannun shi mai albarka cikin abinci wa barraka fi ya caccakuɗa abincin ya sa mashi albarka hatta kasura kasaratan kharija an al'ada abincin yayi yawa yawan da ya wuce na al'ada akwai hadisi akan haka kamar hadisin Jabiru na ainihin yakin abun nan Khandaq kenan ko wanda Allah ya ji yunwa shi da mutane shi kuma ya ruga gida da gudu yana da makwabtaka da wajen yaje ga matar shiga manzo Allah na jin yunwa yanzu ya za'i ta kama wata yar akuya aka aka bashi ya yanka da wani ɗan ragowar gari aka kwaba za a yi waina cito idan an yi kaje ga manzan Allah a sirrance shi da wasu 'yan tsiraru kaga abincin ba shi da yawa shi kuma manzan Allah ba a haka da shi mutum ne mai kyauta ba yi da munafunci ba yi da ainihin zagayewa ya ce bari ya kewaye sauran da haka ana faɗa mai kawai shi kuma sai ya shaida jama'a akwai abinci a gidan wani kowa ya tafi jabiru ya ce hankali na ya tashi na ruga da gudu na ce to manzo Allah fa yayi halin ni na ga mai asarance amma ga abin da ya faɗa to shikenan ba su zo wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba shikenan manzo Allah ya zo ya lura hankalin su na na tashi saboda ba su shirya ma wannan abin nan congregation din ba a ce ka kira abincin mutane biyar mutane taron sallar juma'a sun zo gidanka wanda ma inda zai tsuguna ma aiki ne sai manzo Allah ya ce to kada a sauke tukunyar miyar kar a sauke ta haka tanda kada a sauke ya yi addu'a shi kenan kowa ya zo ana ta samai ana ta samai shi sai da kowa ya ce bari a wannan abinci kaga ya kasura kasaratan kharija an al'ada haka game da dabino da shi dai jabiru ɗin da aka zo dabinansa da zai biya bashi na baban shi da ya ainihin wato cewa su suka bayan an kashe shi a yaki manzo Allah ya hau kan dabinan ya zauna ya ɗiba ya juya ya juya yace to kowa a zuba mai su suna ganin ɗan dabinan bai kai ya kawo ba masu kuɗin gari masu ainihin wato manajojin bankuna shikenan aka ta zuba wa wannan a zuba mashi buhu talatin wannan a cika mashi tirela guda amma dabinan nan yana nan yadda yake haka wancan da suka buƙaci ruwa manzo Allah ya ce aje a nemo ruwa aka samo sai na ali suka kira wannan mata tsohuwa dai yana cikin bukhari yazo ce mata baiwa Allah za mu za mu amfani da ruwan ki ki taimaka mana tace to gashi nan ruwa ne tulu guda daya manzo Allah ya diba ya guntsa a bakin shi ya kurkure ya mayar ce to kowa ya diba wanda zai sha ya ɗiba wanda yake da janaba ya ɗiba ya wani ya je ƙara yin wankan gayu wani ya cika tulun shi kowa aka duk abin da za a yi ruwan yana nan yadda yake mata da ta je garinsa aka ce me ya tsare ki kawai ta ce musu al'ajab mamaki ne ya tsare ce wannan mutumin da ake cewa kawo sabon addini in dai ba boka ba ne to tsakanin sama da ƙasa babu wanda ya kai shi gaskiya wannan nabi shine gaskiya din ba wanda ya kai shi gaskiya tsakanin sama da ƙasa so irin wannan suna nan da yawa a sanda musulmai suka shiga cikin wani kunci da bukata sai manzo Allah sai Allah ya bashi dama sai kawo musu mafita da ta wuce al'ada ina fata mun gane wannan da musulmai suka shiga cikin kunci ruwa akai ta ruwa kamar da Anas ya bada labari sun yi sun zo sun yi roƙon ruwa Allah ya ba su ruwa aka dinga ruwa mako guda haka Bukhari ya ruwaito daga Anas tun daga Juma'a har juma'a ta zagayo ana ruwa tun ana jin daɗi ruwa yana yana zuba har ruwa ya zama ya fara rusa gidaje ya fara kashe hanyoyi yana balla gadoji yana tona kaburbura shine wani ya dawo ya ce ya manzo Allah a roki Allah Allah ya da ruwan nan da manzo Allah ya haka da hannun shi ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ana ce ce dinda manzo Allah ya ja hannun shi haka kawai sai a ga ruwan kawai ya daina ya daina zuba inda ka san ka nuna kibi da remote kawai ka matsa kawai sai a ga ruwan ya daina ya daina zuba a wajen nan take in ya haka kawai nan da nan kawai ruwan ya tsaya kaga sun shiga cikin ittirar ne to Allah yana wa annabawan shi haka ka karanta littafin ainihin al-Imam al-Baihaqi Dalailun Nubuwa ya tattara hadisai da suka zo akan waɗannan da yawa da yawa da yawa wanda suka tabbatar da irin wannan karama da falala da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dangane da ayyukan da ya aikata kenan haka dangane da maganganunsa abubuwan da ya dinga faɗa a yi kaza kar a yi kaza a daina kaza za a ga kaza in an ga kaza ga yadda za a yi har yanzu a duniya waɗannan abubuwan ba a gama cin more su kai hasali ma duniya na cikin kuncin da take ciki ne a yau saboda ta raina maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ki aiki da su da za a aiki da maganganun manzo Allah ya bada shawarwari akan rayuwa da addini da noma da kiwo da kasuwanci da shugabanci da zama na ainihin wato irin wannan da muke a Najeriya zama hadaka da za a dauko ka'idojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a employing din su za a zauna lafiya kamar yadda yace za a wayi gari a mace ta taho tun daga Sana'a har Madina har Makka ta wuce dawafi a dakin Allah ba ta jin tsoron komai babu barayi babu yan fashi babu ko yace sai dai ka ji tsoron dabbar daji amma dan adam ba zai cutar da kai ba Allah ya tsare mu ya ci gaba da cewa fa innal ilma bi hadha al-iqtiran al-muayyan yujibu al-ilma bi anna kasrat al-ma'i wa at-ta'ami kanat bi sababihi sallallahu alaihi wasallam ilman daruriyan yace sanin cewa wannan abin ya faru a gwame da manzon Allah yayi kaza da ruwa Allah ya sa ruwan yayi yawa da yawa abinci kaza Allah ya sa yayi yawa wannan yana tirsasa ka yadda cewa lalle yawan abincin nan da yawan ruwan nan ya faru ne saboda abin da manzon Allah yayi alayhi salatu wassalam kama yu'lamu anna ar-rajula idha duriba bis-sayfi darbatan shadidatan sara'atu famata annal mauta kana minha kamar yadda ka sani cewa idan aka mutum sara mai tsanani da takobi sai ya fadi ya mutu to wannan saran ya faru ne saboda mutuwar ta faru ne saboda wannan saran bai yiwa a sara wa mutum takobi ya mutu sai kuma a ce ajalin shi ne ajalin shi ne amma wannan shine sababi bal aukada kai na manzon Allah ya fi tsananin tabbatar da faruwan abin fiye da wannan na ainihin sara din fa innal ilma bi anna kasaratal ma'i wat ta'ami laysa lahu sababun mu'tadun fi misli dhalika aslan domin sanin cewa yawan abinci da yawan ainihin ruwa babu sababi na al'ada da ke sa abinci ko ruwa ya wannan yawa ma annal ilma bi hadhihi al-muqarana tare da sanin cewa gwamuwar wannan yawan nasu da addu'a manzon Allah shi ya kawo haka yujibu ilman daruriyan bi dhalika yana tabbatar da cewa lalle abinda manzon Allah yi shine sai wannan abin ya faru ma'ana in ba dan abinda annabin yayi babu yadda da abincin ya karu amma shi ko wannan da aka sara da makami ya mutu in ya zama ajalin shi yayi ko ba sare shi ba zai mutu amma wancan abincin inda ba dan addu'a ba haka ba ta faru ba shi yasa tun daga lokacin har yau ba a sake samun mutumin da yayi wannan addu'a abinci haka ba saboda annabi ne kada Allah ya bashi wannan dama babu wani mutum ko mun walta kashi da za a saka abinci rabin tiya a ce ya kusa da mu mu kare da muke cikin hollon nan a ce rabin tiya shinkafa ba zai kusa da mu ba duk addu'a da zaka yi kuma wal ta kaka dan Allah ya baka wannan izinin ba ina fata mun gano nake jama'a to amma wanda aka kashe idan dai ajalin shi yayi ko ba a kashe shi ba to zai mutu a lokacin wannan shine aqidar musulmai ko وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده haka da manzon Allah yayi wa Anas dan Maliku addu'a Allah ubangiji ya ƙara mishi yawan dukiya da yawan ƴaƴa da tsawon rayuwa fa kana nakhluhu yahmilu fi sanati marratayn uwar Anas ce tazo tace ya, ya manzon Allah dan Anas din na wadan yaron ka aka mishi addu'a mana ya manzon Allah ka sa mishi albarka sai manzo Allah ya ce Allah ka sa mishi albarka a rayuwarsa Allah ka yawaita yawan dukiyarsa da iyalansa da tsawon rayuwarsa sai zama Anas shi a Madina dabinansa so biyu yake haihuwa yayin da na kowa so ɗaya yake haihuwa a shekara khilafa adatul baladi baladi sabanin abin da aka saba da shi na al'ada sauran dabinan garin wara'a min waladihi wa waladi waladihi aksara min mi'a Anas da idan shi ya ga ‘ya'yansa na cikinsa da jikokinsa sama da mutum ɗari, waɗanda ya gani kawai banda waɗanda ya mutu bai gansu ba, don ta kai masai dai ya tambayi yaro kai wa sunanka wa ne, kai ma nan gida kake ce wace ce babaka ya faɗa saboda yawan ‘ya'ya sannan sai da ya daɗe ya daɗe a duniya ya zama yana daga cikin ƙarshe-ƙarshen sabbin mutuwa. ya rayu a duniya shekara ɗari da hudu bisa magana ɗaya daga cikin maganganu mafiya ainihin bayyana kaga irin wannan fa inna misla hadha alhadith yu'lamu annahu kana bi sababi dhalika du'a irin wannan an san da sanadiyar wannan addu'a an sani kamar yadda sa'ad dan abi waqas kowa ya sani cewa sanadiyar kaifin bakin sa ga addu'a saboda manzo Allah ya mai addu'a ya ce Allah ka dinga an san addu'a shi yace kai kuma ka dinga cin halas kaga shine sharadin wannan addu'a ta tabbata kenan da haka in ya maka addu'a kamar yankan wuka akwai waɗanda suke da irin wannan falala kamar alkama alkama ka ce uwarsa haka shiri take mai shato ka dinga biya a hankali ba wani tabi'i ne shi ma mai baki haka kamar yankan reza ce ko an cuce ka ka dinga hakuri ka dinga Allah isa so dan ya maka Allah isa yanzu ne sai ka tsaya ci karanta littafin mujabud da'awa na ibnu abi dunya di ya kawo labaran ire-iren waɗannan mutanen irin su ala ibnu al-habarin da makamantansu to Allah di yana bawa bayan shi na kirki ire-iren waɗannan wa marra'a tiflan yabki buka'an shadidan duk mutumin da yaga yaro kankani yana kuka mai tsanani fa alqamathu ummuhu sadiya fasakana sai uwarsa ta mika masa nono ya fara sha sai aka je shiru alima yaqinan anna sukunahu kana li ajalin laban kowa ya san shirin da yayi sakamakon ainihin wato nonon nan ne da ya sha ba za a ce kuma wani abu ne daban ya sakkana shi ba nonon ne ya sakkana shi والاحتمالات وإن تقطرت تقر... تقط... تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين yace ihtimalin cewa kaza zai yi ko kaza ba zai yi ba ko da tana darsasuwa zuwa ga nau'in ibada ko nau'in addu'a fa innaha qalla tatatarraqu ila ash-shakhs al-mu'ayyan amma ba ta iya hawa kan wani mutum guda keke da keke ko da za a ce abu kaza yana iya yiwuwa ba a isa a ce ga a hannun wanda zai yiwu ba dole ba a isa ba a ce dole sai in wane ne a abin zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa to a bar shi a haka wa kazalika al'adiya hakanan addu'o'i nau'in addu'o'i ana iya samun ihtimala game da ita amma ba iya samun ihtimali game da mutumin da shine kawai zai addu'a fa indal mu'mina yad'u bi du'ain fa yara al-mad'uwa bi ainihi ma adamil asbabil muqdiyat lahu ya ce ana iya samun mumini ya addu'a sai ya ga abin da ya yi roƙa Allah ya ba shi shi kuma amma akwai sababan da bai cika ba ta yi muminin nan yana cin haram ta yi muminin nan yana da shakku game da yaƙinin addu'ar amma kuma sai abin ya faru au ya fa'alu fi'ilan kazalika fa ya ji duhu kazalika ko ya aikata wani aiki sai ya samu abin yadda ya tsammanta yace kal'ala ibn al-hadrami radiyallahu anhu lamma qala ya alim ya halim ya ali ya azim askina uskina wannan sahabi al'ala ibn abdullahi ibn ammad al-hadrami ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda kamar yadda ibn abid duniya ya kawo tarihinsa a wancan littafi mai suna mujabud da'awa ya bayyana shi ɗaya daga cikin mutanen da Allah yake amsa addu'a shi ya rasu a zamanin sayyidina Umar hijiran shekara 21 yayin manzo Allah gwamna a kasar Bahrain kuma zamanin Abubakar da Umar duka yayi wannan aiki yana daga cikin mazaje komandoji na yaki Abu Huraira ya bada labarin abubuwan da ya gani na mamaki game da shi akalla ya faɗi guda uku ɗaya daga cikin su shine wannan da malaki ba mu labari suna cikin daji da sojojinsa za a je yaƙi suna cikin sahara bala'i da yunwa da kishirwa ya musu tsanani shine kawai ya wannan addu'a yace ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu askina ya Allah wanda kake mai ilimi mai haƙuri madaukaki mai girma ya Allah ka shayar da mu Abu ya yace sai aka fara musu ruwa iya inda sojojin suke iya nan inda suke ba duka dajin ba aka musu ruwa suka tara suka sha haka sanda ya mutu haka ya mutu a daji babu inda za a yi mishi jana'iza ko wanka Allah ya ƙara zubar da ruwan sama aka samu wanda aka mai amfani da shi aka mishi wankan gawa ala ibn al-hadarim cikakken sunan shi ala ibn abdullahi ibn abbad al-hadarimi sahabi ne kuma wali ne ina fata mun gane wannan kullun ana magana waliyai jama'a mun fara tunanin sahabbai tukunna kafin wasu shi zaka ga duk misalan da muke buga ba ma son mu ci cikin su ko da ko wani wali a baya to bai kai su ba tukunna don su imanin kaɗai da suka yi ishe su waltaka kuma Allah ya faɗi sa matsayin waliyai kafin irin wannan wilaya khasa da yake baiwa ɗaiɗaiwansu fa mutiru fi yawmin shadidil har ka gani aka musu ruwa mai tsanani a wata rana mai tsananin zafi matsaran ruwan da lam yujawiz askarahum ruwan bai wuce iya inda rundunar su take ba ka karanta littafin albidayatu wan nihaya na ibnu kasiri ya kawo wannan tarihin kuma ya tabbatar da cewa isnadin ta ingantacce ne kisar haka wa qala ahmilna ya Allah ka hayar da mu nan wajen fa mashau alan naharil kabir mashyan lam yabulla asafila aqdami dawabi ruwa suka ba su haura suka rasa yadda zasu yace ya Allah ka haura da mu ruwan nan sai ga suna haurawa cikin ruwan su ba ma irin na sa'adu dan abi waqas da aka ce ruwan baya wuce abin nan ƙaurin dawakan ba su yanda ka san ka shiga cikin ka hau kan tayar din nan yanzu ka tsallaka ta kanta tsin nan akwai yadda za a yi ruwa ya jika ka babu tunda ba ruwa bane ko to haka suka wuce lam yabul kaza abin da yace lam yabul asafila aqdami dawabi kasan kofatan kafafun dabbobin su bai jike da ruwan ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yin wannan in yanzu ne shikenan jama'a wanda za su halaka suna da yawa amma su sahabbai da yake suna da imani wannan sun san karama ce Allah ya musu gaba da su ba su fara yagari gashi suna suna tsotsa ba shi sa zahabi a cikin siyaru a alamin nubala yayi wasu maganganu da yake magana akan wasu khawarik yace su banu isra'ila a zamanin su akwai irin wannan khawarik din da yawa suna tafaruwa ga mutane kala daban-daban qur'ani ya ba da labarin wasu game da irin su uzairu da makamantansu yace amma mu a zamanin al'umma za su sallama to yanzu khawariqu suna aiki ne kawai ga du'afa'ul aqli wanda zai ce ba zai imani ba sai ya ga wani abu khariqul ada ko to mai raunin hankali ne saboda kaga su sahabbai ba su taba demanding agu manzo Allah wannan ba mutanen makka ma da suka yi demanding Allah ya kashe da musu alam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi bai ishe su aya ba qur'anin da aka saukar ya ishe su aya saboda al'ada Allah ita ce in ya saukar da ayan ba su imani ba to halakar da su zai to kuma Allah ba ya halakar da su kuma kan lawan mu'azibu mu'anta fihim har da kafirai suna cin alfarma kasance manzo Allah annabin al'umma da suka rayu ne Allah ba zai halakar da su Allah zai musu istidraji wasu su imani wasu kuma su ainihin ainihin wato tabbata a kafircin su to wannan sai zahabi yake cewa al-khawariq yana aiki ne kawai bi du'afa amma wanda ba ba'ifi ba yana buƙatar bai buƙatar kharik fitrarsa za ta sa yi imani da Allah kallon da yake yi zuwa ga halittun Allah kamar yadda Allah ya umurci mutane akan su dinga dibi zuwa ga halittun shi wannan kada yake sa mutum ya imani halittar shi kanshi mutum ta ishi mutum ya imani inda mai imanin wa fi anfusikum afala tubsirun wannan ya ishi mutum ya tsaya ya lura da yadda Allah ya tsara mai rayuwarsa sai ya imani da Allah cewa lalle akwai mahalicin wannan rayuwar tashi kuma wannan mahalicin shi kadai kamata a bautawa haka inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki tajri bil bahri ma yanfa'u nas ga sunan ayoyi da dama wasabul musakhkhir bayna samai wal ard waɗannan duk sun yi shi mutane aya sun yi shi mutane su kalla da haka mutanen kirki waɗannan abubuwan suke kalla alladhina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard abinda suke kenan ko da yaushe waɗannan sun ishi mutane su sa su imani ba sai sun jira khariqul ada ba da haka idan ma khariqul ada din ya faru to sai dai ya ƙara musu tuma'anina da imanin ba wai sai in ya faru ne sanar za su imani ba domin galibin waɗanda suke jira ya faru idan ya faru ƙara kafircewa suke ko mun gane jama'a da kyau duk wanda yake jiran sai ya ga wani abu da ya saba wa al'ada sannan zai imani to idan ya faru sai ya yin imani kalli mutanen ainihin annabi salu da suka ce a fitar da dabba da Allah ya fitar da mai kun su imani suka ce kai walle wannan ya kai boka haka mutanen annabi Musa su fir'auna da sauransu sai dai su ƙara kafircewa ba za su yi imani ba da haka jama'a khawariqul ada tabbas Allah yana yin su amma ba su ne asalin mahallin da ke sa mutum ya imani ba kai imani da asalin abin da Allah ya saukar na ayoyinsa da ainihin abin da ya ba manzon Allah shi na ainihin wahayi sai ka zauna lafiya idan wani khariqul ada ya faru to sai ka na farko tukunna ka ji tsoron Allah ka ƙara ka ƙara kaskantuwa zuwa ga Allah kuma kai kokari ka ainihin wato yi addu'ar kada Allah ya sa wannan ya zama fitina gare ka kai da ya faru gare ka kuma sauran al'umma kai ya zama sanadiyar fitina don galibin mutane wani abin ma ba khariqul ada bane amma sai su sai su sai su mai da shi fitina ma'ana wani abin ma kokari ne juhud din su ne alal misali yanzu hadda da yara suke a islamiyya sai ga wani yaron bai da basira da zai haddace nan take sai ya ya ya sha wahala to kaga yanzu shi hadda shi juhud ne ko mun gane tayi kuma sai a samu wani yaro mai irin kwakwalwar Imam Shafi'i da an biya shi kuma sai ya ji ya iya ai haka tana faruwa to in irin wannan da yake da wannan basira da ta saba wa ta saura to kai ya zama dalili zai tunanin cewa shi yafi sauran to ballantana kuma wanda shi kuma sai da ya kokari ne sannan ya samu kaga shine aula da kada yayi alfahari ko to amma za ga mutane yanzu masu ma irin wannan kokarin ne suke alfahari cewa ai shi malami ne ai shi ya karanta kaza da kaza shi ya san kaza wannan halaka ce da ma duk wani abu da Allah ya baka ya baka ne dan ya jarabce ka kar ka zama irin karuna Allah ya mishi baki Allah ya bada labarin shi cewa da yana cikin sahaba annabi Musa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihi saboda mai Allah ya bashi dukiya sai ya rudi cewa kokarin sa ne inna ma utituhu ala ilmin indi ai dabara ta da iya neman kuɗi na da iya tsare tsare na shi yasa na samu malam ya ci gaba da cewa wa ayyubu sakhtiyani ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani ana karantawa da as-sa bil fathi kamar yadda al-imam as-sam'ani ya kawo a cikin littafin al-lubab fil ansab ko kuma as-sakhtiyani kamar yadda al-imam as-suyuti shi kuma ya karkata zuwa ga haka a cikin littafin shi mai suna lubbul lubab fi tahrir al-ansab wanda muktasar ne na shi wancan din malamai kuma suka ce sikhtu din as-sakhtiyani shine wato wanda ya fi inganci amma a sakhtiyani shi fi shahara kamar yadda funtuwa funtuwa ne ko huntuwa akwai wanda ya fi shahara ko kuma wanda ya fi inganci a cikinsu huntuwa shine asalin sunan garin amma kuma funtuwa ake rubuta da f ko official sunan da f ne amma su mutanen garin hu suke cewa who da h ana samun irin wannan da yawa jama'a a cikin abubuwa na mutane da sauransu ko to da haka as-sikhtiyani ko as-sakhtiyani mai sai da fata shine ma'anar shi sana'a shi kenan mai sai da fata irin wannan danya fata da ake sawa gishiri ita ake ce masikhtu a yaran farisa wannan malamin sana'a shi kenan malami ne daga cikin manyan malaman hadisi ya rasu a hijira shekara 131 yace lamma rakadal jabalu li sahibihi ruqdatan nab'at lahu aynun ma'in fashariba thumma gharat aka bada labarin cewa a cikin al-imamu Abu Nu'aym al-Asfahani ya fitar da wannan tarihin a cikin littafin Hilyatul Awliya littafi ne wajen mujalladi goma Abu Nu'aym al-Asfahani ya kawo tarihin waliyai waɗansu waliyan ne na kwarai wasu kuma dai gade su nan sannan daga cikin kurakuran da malamai suke gani game da littafin shine ya yawaita kawo hadisan da basu tabbata ba duk da dai babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi kuma ya ya yi masahabbai wani abin nan wato kama a ce kuskuren lissafa su dangane da yadda ya sa sahabbai a cikin lissafin sufaye alhalin su ko sun rigayi ma zamanin sufanci ahlus sufa ba sufaye ne irin waɗannan da aka sani waɗanda a zamanin shi ma akwai su ba masu takashufi a ƙasar basara da, da makamantansu ba to a cike ba da labarin cewa lamma rakadal jabalu li sahibihi ruqdatan naba'at lahu aynun aynu ma'in fashariba thumma gharat yayin da ainihin aka samu ayyuba sakhtiyani ya ainihin shuri ya canki jikin wani dutse suna cikin kunci a daji sarasa ruwa sai daki jikin dutsen sai ga dutsen kawai ya ya fito da idan ruwa suka sha ruwan sannan kuma sai ya koma kuma ya bace idan ruwa Allah ya musu wannan falala haka Abu Nu'aym al-Asfari ya bada labari a cikin hilyatul awliya kamar wancan sahabi ne da Abu Dawud ya rawaito hadisin shi wanda jakin shi ya mutu akan hanya ya roki Allah Allah ya raya mai jakin jakin ya ƙara same da kayan shi gida sannan ya ƙara mutuwa hadisi ne kisa ce tabbatacciya ma'ana idan mutum ya imani da Allah jama'a ya gaskata Allah ko sai Allah ya mishi wani abin da ana ganin ba zai yiwu kuma sai yiwu a hannun shi Allah ya gafarta mala albani namu jama'a kullun nakan faɗi wannan magana cewa da gaskiya abin da Allah ya taimake shi akai kenan wannan cibiyar da Allah ya bashi dama ya gina ta har ta kai ga yadda muke ganin ta a yanzu dinnan wallahi shekarun baya mid 90s san da yake karantarwa shi dinnan a muciya a wannan kuntataccen masallacin da muke zuwa muna karatu a sabar Lahadi malam ya ta faɗin cewa zami kaza zami kaza galibin hamu da muke zaune a wajen kawai dan dai mun san ba makareci bane kawai muke yadda da kuma muna tunanin dai tsaba buri ne kawai mutum yana da yancin ya faɗi burin shi amma ba mu taɓa tsammanin shi kaɗai zai iya yin wannan abin ba mafi yawan mutane ba su tsammanci haka mutanen da ke anguwa wanda suke ganin da mu da shi duka wawaye muna shiga muna fitowa su kuma suna ta harkar su suna mana kallon wawaye a lokacin cewa suke ƙarya yake duk abin da malai faɗa ce kaji wata sabuwar ƙarya to da Allah ya tashi nuna ba ƙarya yake ba shine sai Allah ya raya shi har sai aka ga abin a aikace to irin wannan shine irin abin da Allah yake wa mutane na kirki ya raya rayuwarsu har a ga gaskiyarsu da a ce mala albani ya rasu wancan shekarun late 90s ko early 20s din nan to da tarihi zai wanzu ne musamman a muciya cewa wani makareci ne kawai ce tsiya ta faɗan kaza amma ba abin da ya iya yi a gidan haya yake masallacin ma na aro ne amma ya ce zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza to da Allah ya tashi hikimarsa sai ya bashi har sai da yayi abu har sai da kai shi da kanshi yana cewa yanzu shi ba yi da burin komai ya cika burinsa Allah ya raya shi har zuwa wannan lokacin muna fata Allah ya gafarta mishi Allah ya karba mishi ayyukan shi Allah ya sa shahada sa ta zama karbabiya ce da shi da sauran waɗanda aka kashe bisa zalunci فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والأقول الصحيحة على فائدته الدعاء ذاك والله الدعاء لا فيي الدعاء وده باب شركة كو قرآني ده الله يسوكر ده هنكلي ingantacce sun nuna cewa addu'a ingantacciya tana da fa'ida wa manfa'ati kuma tana da amfani thumma tajarubul lati la yuhsi adadaha illa Allah sannan at-tajarub experience abin da ya fara aikace wanda ba wanda ya isa ya kididdige iyakarsu sai Allah shi kadai ko sun tabbatar da hakan yana faruwa fatajidu akthara almu'minina qad da'u Allah zaka ga mu'mine da dama sun roki Allah wa sa'aluhu ashiya'a sun tambayi sun roki Allah wasu abubuwa asbabuha muntafiyatun fi haqqihim sababban wannan abin ba su tabbata ba gare su ba su da sababin amma sai suka roki Allah Allah ka sa mana kaza Allah kai mana kaza Allah sai ya cika musu wannan burin fa ahadasallahu lahum tilkal mataliba ala alwajhi alladhi talabu sai Allah ya samu musu da wannan bukatar bisa yadda suka nema ala wajhin yujibul ilma taratan a bisa fuskar da wani lokaci zai zama ilimi ne na larura wa dhanna alghaliba ukhra wani lokaci kuma ilimi ne na ilimi na nazari anna du'a kana huwa sababu fi hadha zai tabbata maka cewa lalle addu'an nan ita ta jawo musu wannan fa'idar tajidu hadha sabitan inda zawil uquli wal basair zaka samu wannan ya tabbata gun masu hankali da ilimi allazina ya'rifuna jinsal adillati wa shurutaha wa tiradaha wanda suka san jinsin hujjoji da sharadin addu'a da yadda addu'a take da tasiri ma'ana akwai mutane wanda suke cikin kunci da bukata da kuma an danne su bayin Allah sai su yi addu'a sai Allah ya farraja musu wannan Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya canza yanayin da suke ciki wanda san da suke addu'a asbabu na tabbata addu'a ba su tabbata ba gare su amma sai Allah ya buɗa musu kalli waɗancan mutane na cikin kogo da suke tawassuli dinnan da Allah ya buɗe musu wannan dutse ba su da ƙarfin ɗaga wannan dutsen da suke addu'a Allah ya buɗe musu suka fito kalli ashabil kafi da suke addu'a Allah ya tsare su daga sharrin wannan sarki da ake cewa daga yanusu kowa ne ne kalli ainihin wato al'umma annabi Musa da suka yi addu'a Allah ya tsare su daga sharrin Fir'auna kalli Asiya mata Fir'auna id qalat rabbi ibn li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali kalli ainihin addu'o'i da bayin Allah suka yi kaga wannan nasoshin Qur'ani sun tabbatar da haka sannan abin da ya fara aikace da ake gani yau da kullum ya tabbatar da haka mai Allah yawan mutane za su kwanta cikin rashin lafiya da cuta sai a samu wani bawan Allah na kirki ko su kansu ko wani bawan Allah ya musu addu'a sai su warke har likitoci su ta mamakin ya aka yi suka warke domin su a lissafin likitoci za su lissafa wane baya tashi cuta iri kaza muzmina ce terminal ne daga ita sai mutuwa sun yi diagnosis sun ga mutum da wannan cutar kuma sai su ga ya warke sai ta mamaki addu'ar wani ne ko shi kanshi ko kuma wani ko wata falala ta Allah duk wannan yana faruwa aikace ana ganin sa to kaga duk waɗannan su ne abin da za su tabbatar maka da cewa lalle wannan abin ta'asirin addu'ar nan ne da mutum yayi da take karkashin shari'a sai Allah ya yaye wannan bala'in Allah ya canza yanayi wa amma atiqadu ta'asiril adiyal muharrama dangane ko da kudurta cewa addu'o'i na haramci suna da ta'asiri fa'amatu innama najidu atiqaduhu inda ahlil jahli galibin ire-iren wannan kudircewa na cewa addu'ar sihiri addu'ar da za a yi ta maguzanci ta da ta'asiri to wannan yana zuwa ne daga jahilai allazina la yumayyizuna baina dalili wa ghairi wanda ba su san ma'anar dalili ba ballantana wanin sa wala yafhamuna ma yushtaratu lid-dalili min al-ittirad ba su san kuma abin da ake shardantawa ga dalilin faruwan abu ba na ittiradi na cewa sai an bi tsari kaza wa inna ma yattafiqu fi ahli dhulumat su waɗannan sukan samu ainihin gamdakatar ne faruwa abin tare da addu'an su waɗanda suke cikin duhu na kafirci minal kuffari daga cikin kafirai wal munafiki da munafikai aw zawil kaba'iri ko masu aikata manyan laifuka allazina azlamat qulubuhum bil ma'asi wanda zakatansu suka yi duhu saboda saban Allah hatta la yumayyizuna bainal haqqi wal batil hayi awayi gari mutane ba sa iya tantance meye alheri meye gaskiya meye ƙarya meye shirka meye tauhidi meye bid'a meye sunna ba sa iya bambancewa da haka duk abin da yazo kawai yi suke za su yi duk abin da ya sawwaka gare su kuma in sun ga biyan bukata su dauka cewa wannan abin da suka yi duk da ya saba wa shari'a sai su dauka cewa shine dalilin biyan bukatun su zamu saurara anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته